الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باكر ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da jaddada saduwa a wannan yammaci mai albarka yammaci na laraba 21 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda kuma ya kama daidai da goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya to alhamdulillah kuma alhamdulillah Allah ubangiji subhanahu wataala da falalansa da rahmarsa da ikonsa ya kawo mu wannan lokaci mai albarka Allah ubangiji ta la tarbi azumin mu da ibadan mu Allah ya gafarta mana zunuban mu da kurakuran mu Allah ya ba mu ikhlasi a cikin ayyukanmu da ibadanmu. Allah ya tsara mana al'amura ya biya mana bukatu ga baki ɗaya a duniya da lahira. A ɗan uwa alhamdulillah kamar da muka sani muna cikin tafsirin suwar Yusuf alaihi salam. A jiya muna karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala ما تعبدون من دونه إلا ما سميتموها أنا ومكينا با لوكتين دا abokansa wanda suke tare da shi a cikin kurkuku annabi mu alaihi salam suka zo wurin sa sun yi mafarki suna neman ya fassara musu yake ga ku cewa qala la yaquma ma'akum turzaqanihi illa nabbatuma bi ta'wilihi qabla an yatiyakuma ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آه من سيألم lokacin da yake musu bayani kuma sai ya ribance ta dama don ya faɗakar da su ya karantar da su ya kira su zuwa ga tauhidi zuwa ga musulunci to za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin nan za mu ansa wasu 'yan tambayoyi kaɗan wannan ɗan uwa yake tambaya wato a game da mutumin da yake tafiya daga chadi zuwa najeriya wato ya tafi yayi tafiya ne daga Chadi ya zo Najeriya har tsawon wato shekara biyu ko fiye da haka kenan yana Najeriya shin babu laifi ne na rashin yin azamansa har sai ya koma ƙasarsa ai inda yayi ta zama a Najeriya bai azumi ba sai in ya koma kan ya shiga uku yayi wasa da azuminsa sosai ya ce mutuncin Ramadana har shekara biyu abinda ubangiji subhanahu wataala yake faɗa na rangumin da aka bawa matafiyi shine a halin tafiya faman kana minkum maridan aw ala safarin yana kan tafiya yana halin tafiya wa in kuntum ala safarin ina ji an gane abin da nake yana kan halin tafiya amma in ya iso inda yake so ya je din koda a cikin sunansa matafiyi ne to yanzu halin tafiya ai babu ita saboda haka lokacin da ya iso a lokacin kuma zai wayi gari da azumi zai ci gaba da yin azumin sa ko ma shekara nawa yayi sa a Najeriya iya rokomin da aka masa shine lokacin da yake hanyar sa Chadi zuwa Najeriya kafin ya iso shi ne lokacin da aka ba sa rangwame amma yana isowa Najeriya Maiduguri ne zai soka a Yobe ne zai kai Kano ne Kaduna ne Abuja ne inda ya sa kafansa ya zanna to daga nan tafiyarsa halin tafiyar ya yanke yanzu kuma hukuncinsa shine hukuncin wanda yake zama a azumin hukuncin azumi daban hukuncin gajarta sallah daban gajarta sallah take ta sallah shine za a masa hukuncin zai yi zama kwana uku kwana hudu ne ko zai yi fiye da haka a malikance idan har zai kai kwana hudu zuwa sama to zai cika sallarsa in ba zai kai kwana hudu ba kwana biyu uku haka misali to zai cika sallarsa an gane abin da nake nufi amma azumi kuma zai cika shi ba zai bari ba in ya bar azumi to ya ci mutuncin azumi akwai hukunce hukunce da dama a kansa Allah ya rika mana asiri a wannan an kuma yake tambaya a game da mutum yana alwala sai ruwa ya wuce masa makokoro jika shi to tarika sirri in yayi a bisa mantuwa to ba shi da laifin amma zance mafi inganci a cikin zantutukan malaman malikiya a mazhaban mu na imamu na malik wannan yini daga baya zai rama shi saboda ya dauke shakku da kokonto a jikinsa kuma ya fita daga khilafin malamai wasu dai malamai suke ganin babu komai a kansa amma imamu na malik a mazhabarsa ya ce wannan azumin zai ƙara sashi wajibi ne amma daga baya kuma ya sake yinsa an gane da kyau sai kuma yake cewa wai mutum ne yana cikin wani hali abinda ya sani yana cikin wani matsala ne kuma sai yana gani kamar wannan matsala za ta kawo masa kunci ko ta kai masa matsayi ko ta masa tsanani sai ya tambaya mai tambayi malamai dan saboda a kawo masa wata mafita a kawo masa sauki ma'ana in yana cikin wannan hali kamar ba zai iya ba a kawo masa wata fatawa ta ta masa sauki wannan babu laifi a cikin addinin musulunci ai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj amma in dai ba ba wai dai abun sa wayo ne kullun ya tasabbahu ruhas yana bin sauki sauki sauki shi duk abun da yake da sauki yake so abun da bashi da sauki baya so ko a cikin mazhabanta yana so a cire shi daga wannan mazhaba a kai sa wani mazhaba to wannan ba za a yadda masa ba mutattabbi'ur ruh ba amma ba a yadda masa amma in dai wani lokaci wani lokaci haka ya shiga cikin wani matsala ya ga ai kamar akwai kunci akwai damuwa a cikin ta bari ya tambaya in akwai wata rufsa ya fita daga wannan mazhaba ya je wannan mazhaba for temporary daga baya kuma yana nan kan mazhabansa wannan babu laifi a cikin insha Allah ta'ala to Allah ya taimaka mana za mu tsaya anan insha Allah gobe kuma za mu ɗauke wasu saboda kar lokacin mu ya tafi kuma kullum karatun mu tafsiri muke yi tambaya din nan arab ne in wani abu ne yazo da ya kamata dan yi sa to za a dan yi kadan kadan an gane da kyau amma asalin abun shine fassara alqur'ani mai girma Allah ya taimaka mana na'am malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا طالب السجن أأرباب متبدئون غير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما ثم الآخر فيهدم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجح منه من اغني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ‘yan uwa muna tare da annabi Yusuf alaihi salam har ila yau a lokacin da yake wa abokansa wanda suke shiga suke tare da shi a cikin kurkuku waɗanda sun ga mafarki so biyun wannan mai ga wani mafarki daban wannan mai ga wani daban sun zo wurinsa suna neman fatawansa suna neman ya fassara musu ma'anar wannan mafarkin annabi yusuf alaihi salam sai ya ribance ta wannan daman akan ya faɗakar da su ya karantar da su ya jawo su zuwa ga addinin musulunci so musulunta ma gabaki ɗaya shine yayi musu shimfiɗi da yawa a game da wajen ya kira su zuwa ga tauhidi da farko dai ya bayyana musu matsayinsa da darajarsa a ilmance yadda Allah ta'ala ya ba sa ilimi ya ɗaukaka darajarsa ya yi masa fitohi ya yi masa mukashafa ƙala la ya ce kuma fa'amun turzakanihi illa na ba'atu kuma bi ta'wirihi ƙabla an ya tiya kuma dalikuma mimma allamani rabbi wannan ɗin yana daga cikin ilimin da ubangiji na subhanahu wata'ala ya ilmantar da ni ya bani shi ya bayyana musu matsayinsa a game da ilimi kusancinsa game da ubangiji subhanahu wataala duk wannan dan su fahimce shi su gaskata shi su yadda da abin da zai faɗa musu na tauhidi bayan musu wannan shimfiɗin sai ya zo musu kai tsaye akan tsiran su zuwa ga tauhidi shine yake ga musu cewa ya sahibai sijini أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ياكو أبو كان زمانا أتكين كركوكو ياكو أبو كينا لنكي زمانا سوء أتكين كركوكو da Allah ku gaya mun yanzu alloli ne daban-daban kuna yin su kuna bautata musu kowa da nasa Allah wanda yake gani wannan shine abun bautansa alloli daban-daban shine wanda yafi muku dadi yafi muku alkhairi ko kuma bautatawa Allah daya kadaitacce wanda yake da cikakkiyar iko wanne ne yafi kyau waɗannan din da kuke bautata musu din arbabun ne mutafarriquna alloli ne daban-daban kowannen ku yana da nasa akwai wanda nasa yayin sa da hannunsa da katako ne ya kirkira shi akwai wanda yayi na karfe akwai wanda yayi na tabo akwai kuma wanda yayi na kayan abinci dabino da inabi akwai wanda suka yi nasu saboda karfin suka yi daga dinari akwai wanda suka yi Allah su daga azurfa kowa gurgurdan irin halin da yake da shi halin da yadda zai yi zai kirkira nasa Allah da zai bauta masa ga kuma yadda kuke a cikin wannan kurkuku amma kowannen ku yana da nasa Allah daban-daban daban a arbabun mutafarriquna hakan ne yafi ku alkhairi ko kuma duk ku tara wa'annan ku jefa su ku zo ku kadaita Allah daya a cikin ibada alwahidul qahhar wanda shine alwahid kadaitacce wahdahu la sharika la a cikin zatin sa ko ayyukan sa ko sifofin sa bashi da abokin tarayya bashi da kama alƙahar wanda yake da cikakkiyar iko alghalib wanda yake da rinjaye yake da iko yake da ƙarfi akan kowane abu wanda yake so zai yi ba wanda zai gagare shi wannan shine ma'ana alqahar din ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha kusani fa ya ku abokaina da ku da sauran wanda suke tare da ni a cikin kurkuku gabaki daya waɗannan da kuke kira waɗannan da kuke bautata musu koma bayan Allah ba komai ba illa sunaye ne abubuwa na gumaka ku kuka raɗa musu sunayen ma ba nasu na asali ba ku kuka sa musu sunan illa asma'an sammaitumuha ku kuka bada wa'annan sunaye kamar quraishawa ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani gida yana da nasu akwai nasu allata akwai nasu al'uzza akwai nasu hubal akwai nasu manata akwai nasu al-thalith al-ukhra akwai da akwai da kowa da irin nasa Allah da irin sunansu da suka bayar to yace ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha sunaye ne da kuka rada da kanku da kuka bayar antum wa aba'ukum ku ne da iyayenku kuka kirkire wa'annan sunaye ma anzara Allah biha min sultan ba Allah bane ya saukar da wani dalili ko wata hujja akan cewa wayennan sun kai matsayin abota ta musu ba su kai wannan matsayi ba ko ka kirkiri abunku ko kuka ba su sunan sunayen yasa kowannen su yana da nasa gunki yana da suna daban wannan gunkin sa ga yanda yake ga sunan sa wannan gunkin sa ga yanda yake ga sunan sa duk wa'annan kirkira ku kuka yi wa kanku ba Allah ta'ala bane ya bada dalili ko ya bada hanzari ko ya bada uzuri akan ayi inil hukmu illa lillah hukunci kan wajen bauta da sarkakewa na Allah ne kadai shine wanda ya cancanta a bautata masa shi ya bada wannan hukunci ya bada wannan umarnin duk wanda bai yi haka ba to ya saba wa Allah abun da yake nan kuskure ne ba daidai ba إن الحكم إلا إذن لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه الله ne ya bada umarni cewa kada ku bautata wa kowa sai shi kadai ku kadai tashi a cikin ibada dalika dinul qayyim wannan fa shine addini mai kekke addini tsayayye shine kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ibada ba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala cikakkun siffofinsa na kamala wanda za su bambanta shi da halittunsa a kota wani fuska siffanta Allah ta'ala da kyawawan siffofi tare da kore masa munanan siffofin da Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙarfin ya siffanta da su wannan shine tauhidi da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da umarni akan cewa shi za a yi shi za a kadaita shi a cikin ibada zalika dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun amma mafi yawa daga cikin mutane ba su san da haka ba ba za su iya bambanta ba tsakanin siffofin ubangiji subhanahu wata'ala da siffofin da ba nasa ba akwai abubuwan da ba a yi wa sai Allah kadai siffofi ne na Allah sunaye ne na Allah akwai kuma siffofin da Allah ta'ala nasa ne kuma ya ba wa bayinsa masu siffanta da su akwai siffa mushtaraka akwai sunaye mushtaraka Allah subhanahu wa ta'ala al-alim akwai kuma malamin shi ma al-alim wa fawqa kulli dhi ilmin alim ina ji an gane da kyau Allah subhanahu wa ta'ala al-halim akwai wanda ya siffanta da yin wannan siffa ta jurewa za a ce da shi alhalim akwai arra'uf ina jan gane abin da nake nufi saboda haka siffofin Allah subhanahu wataala daban siffofin halittunsa daban a wajen bauta wajibi ne mai hankali ya bambanta tsakanin menene na Allah menene kuma wanda zai yi a yi wani mutane tauhidi wajen kadaita Allah subhanahu wataala a cikin ibada ba a yin ibada ga kowa sai Allah kadai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ba za ka ga mutum yi alwala ba zai yi sallah ya ce da kai wai shi zai yi sallah dan wani in ka ga musulmi yayi alwala kan zai kabbara zai ruku'i zai sujada dan Allah ne zai wannan sallah ba a yin sallah ga wani idan mutum ya tashi roko ya san cewa bukatunsa ba wanda ya isa yake da cikakkiyar iko ya biya masa bukatun sai Allah subhanahu wataala kadai idan neman taimako Allah yake bayarwa idan kawar da cutarwa Allah subhanahu wataala yake bayarwa duk musulmi ya san da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda a cikin aqida cikin tauhidi a cikin hadisansa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan ka tashi neman taimako ka nemi na Allah idan ka tashi roƙo ka roƙi Allah subhanahu wataala wannan tushe wannan asali a cikin tauhidi babu makawa babu shakku a kansa duk wanda ya dan samu shakku a cikin wannan matsala to ba shi da tauhidi ana gane abin da nake miki amma kuma Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da rahmansa sai ya sanya bayinsa a cikin wasu al'amura akwai wasa'id ah to ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sa'alta fas'alillah in ka tashi roƙo ka roƙi Allah yanzu dan Allah in akwai wani abu na da na kalla nake wani dan Allah ka bani wannan abu sai ka ce na yi shirka sai ka ce Allah annabi da yake idza sa'atta fasalila dan mai ka tambayi wannan kana neman a taimaka ma a tura ma mota ko a jayi ma wani abu ka shiga agabi wani dan Allah ka zo ka taimaka ma sai wani ya ce da kai kai mushriki dan mai yasa baka tambayi wani ba ko bayan Allah hankali baya dauka wannan lokacin da zaka roki mutum ko tambayi ko ka tambayi mutum ko ka sha mutum tsakaninka kamar yanzu wannan misali bukatan haja na ne abuna ne yake miƙa mu wannan kula sa'altu kuma sa'altu sa'al wane ka miƙe min kula ta na tambaya miƙe min kula amma ina da sani cewa zai miƙe min zai bani ita da izinin Allah ta'ala Allah shine mai bayarwa amma wannan zai zama to wasu ba zai zama to sababi na yi shirashi anan bai yi shirashi ba amma kuma na tambayi wani ba Allah ba in zan ba na bada rijiya ina nema a cire ni wayo wayo wani da Allah ka cire ni akwai Allah wani yazo ista'antu bi ya cire ni nayi shirka ban yi shirka ba na nemi taimakon wani an gane abin da nake nufi saboda haka a lokacin da zaka sa wani tsakaninka da Allah dai ya dai ya zama to shine sababin biyan wannan abu ko kuma yin wannan abu ba wai ka bar Allah ka manta da Allah ba tushen ka san Allah ne amma ka san cewa wannan bawan Allah da ka tashi tsakaninka da Allah kai a iya saninka cewa a ilimin ya fi ka a tsoron Allah ya fi ka a kusanci tare da Ubangiji subhanahu wataala a zahirin abubuwa ya fi ka mutumin da kullun yana tare da Allah kullun yana ambaci Ubangiji subhanahu wataala yana karatu yana karantarwa ba a ganin masa sai alkhairi kayi masa wannan kyakkyawar zato cewa wannan bawan Allah kan alakansa a bisa ga zatona tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wataala za ta iya tafi alaka tare da Ubangiji tabaraka wataala saboda haka in nace da shi na roki Allah ta'ala da shi ba wai shine ya zama to Allah ba a'a ina masa kyakkyawar zato cewa wannan bukata shi zai iya biya mun ita kamar yadda bukata na da na neme ta daga wannan ya mika mun wannan ma wata kila zai iya yi mun ita amma dukkan wannan da wancan Allah ne mai biya su babu wani shirka a cikin wannan matsala babu kafirci a cikin wannan matsala babu wani kiran da ta yi wani kamarwa Allah ta'ala a cikin matsala amma ƴan uwa kafin shaidani ne ne aikin sa shaidani ba shi da aiki komai illa ya shiga ya safi haddasa fitina a sakankanin musulmai an gane abin da nake nufi sai an tashi an damu a wannan matsala cewa in har ka roƙi Allah ta'ala da wani malami da sunan wani shehi da sunan wani wali ka kafirta ka shirka ka fita daga addinin musulunci alhali baka kafirta ba baka yi shirka ba baka fita daga addinin musulunci ba su suka ga dama za su cire ka daga addinin musulunci su suka ga dama za su kafirtar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi kashedin cewa duk musulmin da ya kafirtar da musulmi dan uwansa yace da shi kafiri alhali kuma shi ba kafiri ba to dayan su dole sai ya zama kafiri shi ko ga yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama kace da shi kafiri kace da shi mushriki shi ba mushriki ba to wannan kuma kalma ba za ta fadi a banza ba ka sai yadda zaka yi da ita annabi rahama ya fada faqad ba'a biha ahaduhuma an kana abin da nake mini saboda ka ƴan uwa musulmi kafirtar da musulmi a cikin addinin musulunci a cikin sauki haka ba ba abu ne mai kyau ba ba abu ne mai kyau malamai suna tsoron fadawa abu halal ko haram ma suna tsoron kada ka ce wannan abu halal alhali haram ko ka ce da shi haram alhali halal suna tsoron faɗa haka ɗin nan halatta wani abu balle kafirtar da musulmi gabaki ɗaya ina ji kun gane abin da nake nufi ko da haka wannan shine aqidar musulmai aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna girmama junansu suna girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma suna yin tabarruki da shi ka karanta bukhari karanta muslim ka karanta duk littattafan hadisi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai karan kansa ba kansa hatta da jininsa suna tabarruki jinin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sha dan saboda samu waraka samu lafiya kai fitsarin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba sa barin sa ya fadi a kasa ba suna sha dan saboda samu lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana akwai fitsarin da yayi a cikin wani roba sai ya ga wani sahabi dauke ta kace wurga shi a can gefe sahabin nan sai ya koya a baya sai ya sha yazo da wuri sai ya aje roban annabi sallallahu alaihi wasallam ina ka tafi da shi yace ya manzo Allah ba kace ke yin wurga ba a ina ya abun da da ya kamata ne yace a ba kai yadda nake so ba yace sai ya manzo Allah fitsarin ka kuma a zai face a kasa ai ba zai yi ba na sha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushe da rake in kuna neman mutumin aljanna ku ga daga dan aljanna to sabili da aka tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai su yi tabi'ai su yi hatta gashin annabi sallallahu alaihi wasallama din ba a barin sa mamar Anas dan Malik lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je hajji ya ba da gashin sa za a yi masa aski sai ta dauka ta aika da wani gelan da take dan Allah gashin nan idan yayi ka a zuba shi a kafa a sa mun rabi a cikin wannan riga a cikin wannan gelle ka wannan gashin nan da ta dauka shi ta koma da shi gida ta aje shi duk lokacin da ta ji zazzabe ko ƴaƴanta sun ji zazzabe sai ta dauki wannan gashin ta zuba masa ruwa sai ta kakkada ka sha wannan ruwa sai mutum ya samu lafiya duk sahabbai suna da wannan labarin ba wanda yake da ita mushrika ba wanda yake da ita kafira amma mun zo wani zamani ɗan uwa musulmi akwai wanda su suna gani in sun zanna a wannan kujara din in ba su zage musulmai ba ba su kafutar da musulmai ba ba su sa musulmai su zama mushrike ba kamar ba za a ce su malamai ba dole su nuna golin da ilimin su a wajen sai sun huce kan yan wasu musulmai fitinan ne shaydani fitinan ne dan ararraba al'ummar musulmi saboda ga wannan matsala matsala ce tuntuni an yi karatu a kanta an yi bincike a kanta wanda sun amince sun dauke ta suna yi ihun mai ihu surutun mai surutu zagin mai zagi ba za a sa wanda sun amince su daina ko su fasa ba sai dai ya kara musu imani ya kara musu son annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu son waliyai da girmama waliyai duk surutu mai surutu sai dai a ce da'il kilaba ta'wi falan yadurra as-sahaba nafal kilabi wato barkar nuka su yi haushi su yi ta ihu sama da ta yi sama dan kare ya yi mata ihu ko ya mata haushi zai cuce ta ne ba za su dame mu ba dan sun cika social media sun cika reduna sun cika tv sun cika meme da surutai da zage-zage a bansa duk da sai mu ce da su da'il kilaba ta'wi falan yabqa sahaba la kidabi wannan ba zai dami mutanen mu ba ba zai dami malaman mu ba ba zai dami shehinin mu ba ba zai dami waliyan Allah ba sai dai su zai dame su saboda ka'idar idza nafaqa safihu fala tujibhu wa khayrun min ijabatika lahu sukutu idan wawa ya tashi yana surutu kar ka amsa masa shiru da kake wallahi sai ya kara masa haushi akan haushin sa dan in ka kula da shi kai masa raddi kai masa wannan to ka kula da shi mutum saboda haka ka farraja annu amma barki yayi ta ihu shi yasa yanzu kuna gani ana ta surutai a abbaci manya-manyan malamai a abbaci kaidai a abbaci shi Bahir Washi a abbaci shi Tariq Ibrahim Fada Al-Husaini a a abbaci Professor Nasir Makari misali duk wayannan kana ji ana ta fadan su wayannan kananan kwari wanda ba su yi karatu mai nisa ba amma suka same ta dama wani shi Bahir Washi zai zama masa kaka ba ba ba ba zai zama masa kaka amma baya jin kunya dan rashin ladabi ya ambace shi kuma ya zage shi kasancewa duk wanda aka yi masa trailing a tarbiyyance ba za ka ji ya ambaci sunan babban mutum yana zagin sa kaga duk ƴan uwanmu masu tafsiri kaga malaman mu masu tafsiri ka kama min sunan ɗaya da ya ambaci babba daga cikin ƴan izala da sunan sa haka yake masa mutunci akalla wanda ya girme ka ya girme ka akwai tarbiyyar training na girmama mutum idan ya girme ka inna min ijlalillahi ta'ala ijlali zishaybatil muslim yana daga cikin girmama Allah ta'ala ka girmama dattijo tsofo wanda ya girme ka balle malami balle shehi balle waliyin Allah tabaraka wa ta'ala amma da shike haka Allah ya yi so marasa tarbiya marasa ladabi marasa sani ya kamata to su ba su ma darajar iyayen su sun darajar wani mutum mutanen da in sun tashi na kafirtar da iyaye suna bidantar da iyayen suna shirkar da iyayensu balle maluma balle shehine ai wa'annan kai abu ne mai sauki sabili da aka sai dai mu ce da ilkilaba ta'wi falan yadurra sahaba na filkidabi mu dai mun fahimci tauhidi iyayenmu malamanmu shehinanmu sun karantar da mu tauhidi wannan tauhidin da yake gabanmu na alwujud wal qidam wal wujud zai karshen sa wannan shine tauhidin da qur'ani da hadisi ya dawo mana da shi kuma mun amince da shi shi muke karanta shi muke karantar shi muke kira zuwa gare sa kuma alhamdulillah Allah yana da bayinsa da suke da kunnuwa suna ji suna daukawa ya ishe mu alhamdulillah an gane da kyau abinda nake nufi ba ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun tace ya sahibi as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra yanzu kuma sai ya koma musu fassa bayan duk wannan gabatarwa da yayi musamman a cikinta yana su su musulunta su bar aqidansu da suke na bautata wa gumaka dinnan ba ta da amfani su zo su kadaita Allah a cikin ibada idan suka yi haka din sun rabauta duniya da lahira sai yace da su fassara mafarki yanzu za a yi ya sahibai sijni ya ku abokan zamana a cikin kurkuku to ga fassarar mafarkin ku amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra ɗaya daga cikinku zai kukuta zai fita daga wannan kurkuku zai je ya samu zama ya samu daraja a wajen shugabansa a wajen sarki har zai kai matsayin da ya gani a cikin mafarki na cewa shi yake sabusin shugaba yake zuba masa giya yake zuwa masa abun sha to haka kuma zai same shi insha Allah zai yi wannan fa yasqi rabbahu khata bishara ne mai kyau yayi masa wa amma al-akharu amma kuma ɗayan kuma fa yusladu fa ta'kuru tayru min ra'si shi kuma wannan ba zai tsira ba za a hukunta shi a yi masa hukunci na kisa har za a ji a tsere shi za a bar shi a tsere a ƙarƙashin bishiya har ya mutu har sun so su zo su ci daga ƙwaƙwalwansa daga kansa a sama fa ta'kuru tayru da ya tashi fassara musu da babbar nan akwai mai dadi akwai mara dadi wanda nasa mai dadi in ya ambace shi da sunansa wanda nasa ba ba dadi ya ambace shi kaga wanda ba ba bishara za yi masa ba kaga gaban sa zai fadi zai tsorata hankalinsa zai tashi shi yasa ya dauki uslubin wajen fassara mafarki bai ga masa kai wanda kaga kaza kaza ga naka kai wanda kaga kaza kaza kaza ga naka a kawai yake da su ya fa'ibai sijini amma ahadu kuma ɗaya dai daga cikin ku fasqi rabbahu khamra bai ce ko na farko ba ko na biyu cewa amma al-akharu na biyu daga cikin kuma shi ma ga abin da zai faru da shi zai faru da shi wannan hikma ne a wajen isar da da'awa da kuma bayyana addini bai kamata ka tawa ka tayarwa mutum hankali ka sa gaban gaban sa ya fadi ya mutu tun kafin lokacin mutuwansa ya zo an gane da kyau wa amma al-akharu fayuslabu fatakuru tayru min ra'si yana fada musu wannan suka ce kai ai mu ba mu gama barki ba wallahi wasa muke yi wato malaman suka ce wanda ya faɗi wannan shine wanda an gaya masa cewa shi dai za a tsare shi zai mutu har sun zo zai zan shiga kansa to shine yake kai ni ba wani mafarkin da nayi wallahi wasa muke dama muna son mu jarrabe ka dai wancan ma ya hada baki tare da shi to wallahi dama wasa muke maka ba wai mun ga wannan ba yake musu oho ne ko wasa ne za ku yi koma menene qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan an riga an zartar da hukunci akan fassarar wannan mafarkin da kuka nema hukunci ya riga ya tafi dama mafarkin kada a fassara ta ana fassara ta magana ya kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya ala rijli tayrin ma lam tufassar fa idha fussirat waqa'at yace mabarki yana na a hannun wato tsuntsu yana tafi yana tafi da ke sama sama muddin ba fassara ba yana sama sama zai ji abinsa amma idan aka fassara ko da ba a yi dace ba ma'ana jahilin mutum ne ya fassara ko kuma mugun mutum ne ya fassara fa idza fussirat waqa'at idan kuma aka fassara ta za ta fadi ta samu karanta a baya ba kowane mutum ba za ka je masa kace fassara maka mafarki gudun kada ka fada cikin ɗaya cikin biyu imma jahili ya yi maka tafsiri bil jahal imma mugu ya yi maka tafsiri bil adawa sai ribance da dama ya tsoratar da kai ta koma menene ita dai wanda ya fassara ta ko jahili zai same ta ko mugu zai same ta shi yasa ka faɗa wa malami mai tsoron Allah cikin biyu ko uku dai zaka samu ɗaya imma ya fassara maka ita yadda Allah ta'ala ya fahimtar da shi imma kuma ya yi mata kyakkyawar tawili mai kyau imma kuma yayi maka kai din bishara ya karantar da kai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kai kada ka damu wannan dai ni ban iya fassara ta ba ba zan iya ga maka ga ma'ananta amma zan ma bishara ga abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda ka ci gaba da yin addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala ya sa wannan ruya ta zama maka alkhairi ina ji kun gane abun da nake nufi وضي الأمر الذي فيه تستفتيان sai yake wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhum adkurni inda rabbik sai annabi yusuf alayhi salam ya fuskanci wanda yake tsammani cewa shi zai kukuta shi zai tsira sai yake da shi tobawan Allah in lokacin fitanka yayi ka fita ka je ka shiga benin ka je wajen shugaba ka je gaban sarki to ka tunatar da shi ne an gane da kyau malaman suka ce faɗan nan da ya yi wa wanda yake tsammanin zai tsira ba wai ya gaya masa gaban wancan ba shi wancan an riga an gama magana daga an gama an watse sai ya samu wancan ɗin ne daga baya ya ce to bawan Allah kai ne wanda nake ganin za ka tsira kaga yayi amfani da waqala lil ladhi dhanna annahu najim min kuma bayan shi yana da ta'kidin cewa shi wannan da zai tsira amma wajen ladabi da biyayya a wajen bada fatawa ko yanke hukunci malami ko ya bada fatawa akan wata matsala kar ya yanke hukunci kai tsaye ce wannan shine muradin Allah wannan shine muradin manzon sallallahu alaihi wasallam yace Allahu wa rasuluhu a'lam ni da ina tsammanin haka ga abin da malamai suka faɗa ladabi ne a wajen karantarwa ladabi ne a wajen fatawa shine ana ya ga masa waqala lilladhi wanna annahu najib minhuma sai ke da shi menene udkurni inda rabbik ka ambace ni a wajen mai gidanka shine sarki ka ambace ni da menene ka ga masa cewa ya sarki ai akwai bawan Allah wanda yake da suna kaza mun shiga kurkuku tare da shi mun ga irin ga halayensa ga halayensa ga halayensa an tsare shi ne a bisa kuskure a bisa kuskure bai yi laifi ba amma aka tsare shi saboda haka a yi masa wani abu udkur ne inda rabbik wasu malaman da suka ce ma'ana udkur ne inda rabbik ka tunata ka tuno da ni ka ambace ni a wajen shugabanka ka ga masa cewa Allah ya hada ka da wani makhluki a cikin kurkuku ga sifofinsa ga sifofinsa annabi ne manzo ne mai tsoron Allah yana kiran mutane zuwa ga tauhidi kai ma yana kiran ka zuwa ga tauhidi kuma ya kira mu tauhidi kai ma zai kira ka tauhidi saboda ka kaji tsoron Allah ka kade ka Allah a cikin ibada bi ma'ana ka ambace ni da karatun da nayi maka iran da nayi maka a tauhidi din nan kai isar da shi kace Allah ya hada ka da bawan Allah a cikin koko ga abun da yayi maka shi ma sarkin ya samu ya musulunta ya fi masa alkhairi an gane da kyau amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi tafsirin farkon da nayi sa shine ka ambace ni ga ubangijinka ma'ana ga shugabanka sarkin cewa akwai bawan Allah da aka tsare shi a cikin kurkuku a bisa ga kuskure an manta da shi a zo a cire shi udkurna inda rabbik Allah ta'ala yace fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi akwai jumal da aka shafe su sai lokaci yayin wannan aka fitar da shi daga kurkuku kaga duk wannan ba a faɗa ba sai an fitar da wannan daga kurkuku sai ya je gidan sarki ya samu zama har ya samu daman yayi ya faɗi wannan magana amma bai faɗe ta ba fa an sahu shaytanu zikra rabbi sai shaytani ya mantar da shi ya ambaci annabi Yusuf alaihi salam a wajen ubangijinsa ma'ana a wajen shugabansa ya manta da wannan dalilin haka ne yasa annabi yusuf alaihi salam falabisa fi sijni bi qasini sai ya ci gaba da zama a cikin kokoko wasu shekaru malaman suka ce biya shine shekara uku zuwa bakwai ma'ana daga wancan lokaci bayan wannan ya fita ya ƙara zama wasu shekaru a cikin kurkuku uku zuwa bakwai falabisa fi sijni bi qasini malaman suka ce akwai bayani a nan fa annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya fassara musu wannan mafarki ya gama ya ce wa bawan Allah in ka fita ka ambace ni ka tunatar da ni a wajen ubangijinka ta'ala sai Allah ya fa ansahu shaytanu zikra rabbi wasu malamai suna tafsiri na biyu sai shaytani ya mantar da annabi yusuf alaihi salam bai ambaci Allah ba kawai yace wa mutumin yaje ya tunatar da shi Allah ya tunatar da ya tunatar da shi ga mai gidansa wannan maganar da ya faɗa a wajen Ubangiji ta'ala a matsayin na annabi manzo mai kima mai daraja akwai ladabi a ciki akwai rashin ladabi a ciki dan me yasa annabi Yusuf alaihi salam zai manta da ubangijinsa da har zai ce wannan kaje ka ga wa sarki ya tuna da ni har yazo ya cire ni wannan ya sabbaba annabi Yusuf alaihi salam ya ci gaba da zama a cikin kurkuku wasu shekaru daban wannan wani punishment ne da ila ubangiji tare yayi masa falabisa fi sijni bi ta'simin yazo a cikin wani hadisi ibnu kathir ya kawo shi daga bayan shi hadisi ne wanda yake da rauni a imam al-ajib ya kawo shi imam ad-darqutni ya kawo shi da kuma imam al-qudri ya kawo shi ibnu atiya ma ya kawo shi al-imam asyub a cikin durrul masul ya kawo shi yau daga cikin malaman hadisi suka kawo wannan hadisin kuma ana cewa al-hadisu idza ta'addada turuquhu hadisi idan hanyoyinsa sun zama da yawa wannan hanya wannan hanya wannan hanya wannan hanya ko da da'ifi ne ya taqawwa zai dan samu wata wani matsayi da bara a ce da shi da'ifu jiddan ba an gane da shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu akhi yusuf Allah ya rahamshi dan uwana annabi yusuf da bai faɗi wannan kalma ba uzkurna inda rabbika amma da ya faɗe ta ubangiji ta'ala sai ya ladabtar da shi yasa wancan din bai tuna ba shi kuma ya ci gaba da zama a kurkuku har tsawon wasu shekaru me Allah ta'ala yake so Allah ta'ala yake so a matsayin sa na annabi manzo ya ƙara rataya zuciyarsa ga Allah kadai Allah da ya samar da shi daga bala'in ƴan uwansa sun da cin jefa shi a cikin rijiya bai sa a cikin rijiya ya mutu ba ya sa wasu suka cire shi an ji an tsaida shi bai fada ba a hannun yan banza Allah ya kiyaye shi ya kula da shi yanzu an har shigar da shi a gidan mai daraja a cikin aziz gidan aziz misra a can matar shugaba mata tashi tana neman ta fitne shi da tsiya Allah ta'ala ya kare shi kazalika linasrifa anhu su'a wal fahda da a yanzu ma wannan mai shiru ya bar wa Allah ta'ala iko cikin al'amarinsa ina ji kun gane abin da nake nufi amma wasu malaman suka ce a'a kar ku azawa annabi Yusuf laifi annabi ne manzo ne yana aiki da wahayin Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan tartibi Allah ne ya sashi ya tsara shi masa kai wannan kai wannan kai wannan akwai hikiman da Allah ta'ala yake so ya sa Allah yana so ya fita daga cikin kurkuku fita na daraja fita na mutunci fita na duk duniya su san da cewa an tsare shi an kulle shi a bisa ga zalunci ba gaskiya ba ka kulle shi dake shi yasa Allah ta'ala ya kawo wa'annan sun yi mafarkin kuma yasa ya gaya masa ka gaya masa yaje tunatar da kai saboda ana so a kai ga matsayin da za a cire shi daga kurkuku a bisa ga tsarin da Allah ta'ala yake so saboda haka hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin babu wani abun zargi abun rashin ladabi da annabi Yusuf alaihi salam yayi sa balle a ce yayi wannan kuma hankalinmu ya fi karkata akan wannan an gane da kyau وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين لا تقبل الصلاة
وقال الملك إني أرى سبع بقرات شمال يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع منبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضراف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ألم نبئكم بتأويله فأرسلون masha Allah sai ubangiji subhanahu wataala ya ambace sababin fitar da annabi Yusuf alaihi salam daga kurkuku cikin ikon Allah tabaraka wataala ubangiji ta sai ya sa sarki da kansa sarki na Misra gabaki daya ba wai azizu Misra ba wancan azizu Misra tafsir shi minista ne na tattalin arziki yana karkashin wannan sarki yanzu abun ya kai ga sarki ne da kansa abun zai shafe shi shine Allah ta'ala ya sa sarki da kansa yayi mafarki na ban al'ajabi wanda ya tayar masa da hankali shine sarkin nan ya tara malumansa da da bokayensa da ƴan subbunsa da kowa da kowa na wancan lokacinsa ya aza su a gaba yake gaya musu ga mafarkin da yake yi yana neman fassa wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman sarki yace shine ar-rayyan ibn al-walid wasu malamin sunan sa mus'ab ibn al-walid amma rayyan ibn al-walid shi yafi fita shi yake cewa inni ara sab'a baqaratin lalle ni kan nayi mafarki a mafarki na din nan naga shanu guda bakwai naga shanu guda bakwai sun fito daga koramo sun fito daga teku wa'annan shanu guda bakwai simanin ƙosassu masu kiba ya'kuluhunna sab'un ijab bakwai innan ƙosassun nan wasu ƙarfi suke tafiya a gaba sai baya da su kuma wasu bakwai ramammu sun bi su a baya suna cin wa'ancan ƙosassun suna ci ci na haɗewa suna haɗinsu ne abin mamaki ai ga sunan gaba manya-manya da ƙirƙe tana tafiya saboda kiba saboda nama su guda bakwai baya da su kuma wasu bakwai kuma ramammu kamar makace za su mutu saboda rashin wannan ƙarfi amma kuma su waɗannan ramammun su suna haɗe suna kinye wa'incan ƙosassu shugaban hankalinsa ya tashi inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijab sai kuma ga sunan وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات sai gani kuma ina ganin zangarni guda bakwai suna ɗanyensu sun cika da ƙwayayensu ga sunan suna da kyau zangarnin nan guda bakwai sai kuma ga sunan wasu guda bakwai kuma bushassu wanda suke a bushe amma sai ina ganin wa'annan bushassu dinnan sun zo sun garwayo sun haɗu da wa'annan ɗanyen da suke cike da ƙwayoyinsu sun zo sun garwayo da su sai sun mamaye su har ba ka ganin wa'annan masu ɗanye masu ƴaƴan da sun zama to babu sai dai ka ga wa'annan bushassu an gane da kyau shine ma'ana wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa yace ya ayyuhal madaw ya ko manyan gari dan saboda ya tara manyan garin ne ya ko manyan gari aftuni fi ru'yaya dan Allah ku bani fatawa ku fassara min wannan mafarkin in kuntum lil ru'ya ta'burun in dai har kun kasance ko masu fassara ne ga mafarkin yalla a fassara min ne ma'anar wannan ga shanu bakwai ƙosassu suna gaba shanu bakwai ramammu suna baya ramammu da suke baya suna haɗe suna cinye ƙosassu da suke gaba ga ganzarmi guda bakwai masu kyau suna da ƙinyansu sun cika ga kuma wasu guda bakwai goshinsu amma kuma wa'annan goshinsu sun sun tawaye akan wa'annan sun cakudu da su sun mamaye su sun fi ƙarfinsu me ma'anar wannan ku fassara min sai suka je da shi abghasu ahlam ai wannan kan haɗi ne na mafarkin ƙarya haɗi ne mafarki ne na haɗi ne shaidani ne ya haɗa maka haɗinsa na ƙarya abghasu ahlam mu kuma ka san haɗi na ƙarya ba za mu ya fassara shi ba kai ko da haɗin gaskiya ba mu iya ba na gaskiya ba ba za mu iya ba balle kuma wannan naka din haɗi ne shaidani ne ya haɗa maka haɗinsa na ƙarya shine abghasu ahlam وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين mu kuma game da fassarar mu mafarki in ma ta zama na gaskiya ne mai kyau ba za mu iya ba balle ya zama na shaida ne ya hada maka ai ba za mu iya wannan fassara ba sai ana wannan sai wancan mutumin abokin annabi Yusuf din nan shi ma ya zama dan gida ne sai yana jin wannan abu sai yayi recording memory sa yayi keeping yayi keeping ya dauka ya tuna da abin da ya faru da shi a baya a ce can abu ya taɓa faruwa da ni wani bawan Allah ya fassara man har ya ce min in na zo gida in na kuɓuta in gaya wa mai gida wayyo wallahi ni na manta wa qala allazi naja minhuma wancan mutumin da ya tsira daga cikin su guda biyu din nan wadzakara ba'da ummatin sai ya tuna bayan tsawon lokaci bayan wasu shekaru can sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wili ni kan wallahi ni ne wanda zan ba ku fassara wannan wannan mafarki ba ki ba ce ba wai ni ne zan zan hada ku da wanda zai fassara ba ce ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan fassara muku wannan mafarki maza maza ku aike ni insha Allah za ku samu amsa cikakkiya ya faɗi abu a cikin confidence a cikin tabbaci bai ce ba ana ukhbirukum biman yufassir ba aw biman yu'azzir ana unabbiukum bi ta'wili ni zan ba ku tafsirin wannan fa arsilun ku yi saure ku aiko ne wajen wanda tabbas sai ba ku amsa to sai yayi saure aka aiko shi a wajen annabi Yusuf alaihi salam ya zo wa annabi Yusuf alaihi salam a cikin kunya saboda menene saboda dadewa da yayi na mantuwa har yanzu wata bukata ne ta taso sannan ya furo ya zo fa arsilun sai aka aiko shi sai ya ce menene Yusuf ayyuha siddiq na'am يوسف أيها الصديق أفتنا من سبع بقرات سبال يأكلهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون yace fa arsilun ku aiko ni wajensa fa arsaluhu Allah sai ya shafe mana jumlar fa'ar salo saboda ma'ana da zai nuna mana ita nan da na aka aike shi wajen annabi Yusuf ya iso wajen annabi Yusuf alaihi salatu cikin kurkuku yazo da shi yake da shi Yusuf ayyuha siddiq ya Yusuf ya kai mai cikakken gaskiya kaga bai ke da shi ayyuha sadiq ba mai faɗan gaskiya ba a ya mai cikakken faɗan gaskiya sabbin ala wazni fi'il min awzan mubalagha saboda ya fada musu abu kuma ya kalla da idon sa abun da ya faru to wannan ya isa a ce da shi as-sadiq sai ga masa ba mu labarin afkina fi sab'i baqaratikum ba mu labarin fatawa mana ba mu fatawa a game da shanu guda bakwai simani kosashu ya kula hunna sabun ijafun to wasu ga tsorowa mammu a bayan su suna cinye su za su haɗe su wa sab'i sumbulatin qudrin kuma wasu zangarne guda bakwai a dai suna danyen su wa ukhra ya jissa zan su kubuta su ba mu wannan labarin fassara wannan abun da muka faɗa maka la'alli arji'u ila nasi domin in samu dalili babba in koma wa mutane a cikin su hatta sarki ma a yau din nan zai ji labari la'alli arji'u ila nasi la'allahum ya'lamun wala Allah tabbata su san cewa wane ne kai yaya matsayinka yaya darajanka wataƙila rancen lokacin da ka aice ni in na je na faɗa ba za a fahimce ka ba sosai amma cikin ikon Allah yau wani babban abu ya faru in an ji an ga musu ka fassara yau sunanka duk kowa sai ya ji shi la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun annabi yusuf alaihi salam sai ya tashi zama zai fara fassara yanzu zai fara fassara me zai gaya masa me labarin wannan mafarkin me yake ciki dubbi insha Allah a mu gobe da safe a gobe da yamma in Allah ya kai mu za mu kasance tare da Annabi Yusuf alaihi salam mu ji fassarar wannan mafarkin kuma sai mu daura a gaba bismillahi ta'ala abinda muka fara ya zama turiya Allah ta'ala mu ladansa wanda kuma kai kuskure Allah ta'ala shi ya mana shi وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين